بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم منا ين ثلاثة عشرين ترك ينان جوات الربيع الأول إذ رمضان الله صلى الله عليه وسلم دبوا دا دريه دا أربعين da ɗaya kenan ko watan turawa muna ashirin da shida ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa a garin gumal don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari insha allahu yau za mu tashi cikin darasi na sittin da shida babi na ɗari biyu da hudu lambar hadisi na 438 a shafi na 165 babin da imam al-bukhari yake cewa babu man qala li akhara ya munafiq fi ta'awilin ta'awwalahu babin da wanda yake ce da wani kai munafiki in dai akwai wani tawili da ya dogara kan shi me matsayin wannan kalma ka ce wa dan uwanka munafiki alhali akwai wata madogara da ka dogara kanta in ya tabbata ba munafikin ba ne wannan kalmar munafircin za ta dawo kanka ko ba za ka dawo ba shi ne abinda imam al-bukhari ya kulla babi a kan shi da ta haddasa musa ibn isma'il kenan at-tabuzaki qala haddathana abdul aziz qala haddathana husayn an sa'ad ibn abi ubaida an abi abdurrahman as-sulami qala sami'tu aliyan radiyallahu anhu yaqul shi abu abdurrahman sulami ya ce na ji aliyu ɗan abi talib yana cewa ba a sani annabi sallallahu alaihi wasallam wasu bairu bin al'awam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike ni ni da zubairu ɗan awam a wata riwayar da ƙarin meqidad su uku wakilana faris ya ce kowannenmu yana kan doki faƙal sai manzan Allah ya ce da mu انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا كتفي كهو أبن هوانكو karku taka birki har sai kun je dausayin kaza da kaza a wannan riwayar an sake ba a ce wannan dausayi bane amma wata riwayar rawdatu khakh shine sunan dausayin khakh sai kun je wannan dausayin sai yake cewa wa biha imra'atun a daidai gurin za ku ci karo da wata mata ma'aha kitabun tana ɗauke da wata wasiƙa min haɗib ilal mushrikina haɗib ne ya aike ta da wannan wasiƙa zuwa mushrikai kaga mujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ake ba su sako ku tashi ku je daidai lokacin da za ku je wannan rauda din gurin da yake da dausayi na 'ya'yan itatuwa da sanyi da inuwa da nutsuwa daidai lokacin da za ku je gun daidai lokacin da za ku ci karo da wata mata ita matar an aike ta ne da wasiƙa wanda ya aike ta wane ne wanda za a kai wa wasiƙar su wane ne wannan wasiƙa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ce fa'atu ni biha ku zo min da ita ma'ana ku zo da wannan wasiƙa din fawafainaha tasiru ala ba'irin laha haifu wasafa lana annabi sallallahu alaihi wa sallam ali dan abi dalib sai ce fawafainaha sai mu cika ci karo da ita tasiru ala ba'irin laha tana tafiya akan wani raƙuminta haifu wasafa lana nabi sallallahu alaihi wasallam daidai gun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifata daidai gun muka ci karo da wannan mata din faqulna muna cin karo da ita sai muka ce alkitabu allazi ma'aki littafin da ke tare da ke mashanuhu ina yake kowane hali yake a wannan bisa riwayar da take da dhamma alkitabul ladhi ma'aki wata riwayar kuma alkitabal ladhi ma'aki da fataha akan alkitab din sai zaman to ighra'i ne ba mu littafin da ke tare da ke alkitabal ladhi ma'aki qalat sai ta ce ma ma'i kitabu ba wata wasiƙa da nake dauke da ita fa bahasnaha wa ba'iraha Ali dan Abi Talib ce muka caje ta muka caje raƙumunta babu wasiƙa faƙala sahibi abokin tafiya ta sai ya ce ma'ara ba na zaton akwai wasiƙar a tare da ita wataƙila mu haƙura kenan tunda mun caza babu mun caja raƙuminta mun caja kayanta babu ina ganin babu wasiƙan nan mu haƙura mu koma kasan ba dan ake bane mai naci yasa in zaka tura sako ka tura mai naci ka tura mai wayo eh sai ce ma'ara bana ganin akwai littafin tare da ita faƙultu shi kuma bin ali abi talib sai yace ma kadhaba an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai yace ko kadan manzon Allah bai kuskure ba kalmar kadhaba anan gurin suka ce abu sa yaran quraishawa ne quraishawa lokacin suka yi amfani da kalmar al-kadhib suna nufin al-khata suna ce ko kadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kuskure ba tunda ya taso mu yace ga inda zamu haɗu da ita muka haɗu da ita yace akwai wasiƙa ce wallahi akwai wasiƙa ma akhta yace wallahi manzon Allah bai kuskure ba wallazi nafsi bi yadihi sai yace na rantse da wanda numfashi na ke hannun shi la ujarridannaki aw la tukhrijannahu yace sai na miki tsarara aw la tukhrijannahu ko kuma ki fito da littafi ba bukata sai mu tawo da yan sanda mace mu din da kanmu yace wallahi sai mun miki zir ko ki fiddo wasikar ki ba mu yace na rantsa da Allah manzon Allah ba zai kuskure ba da ta ga an yi zago zago da gaske ake lalle sai ta ba da wasika fa ahwat bi yadiha ila hujzatiha sai ta meka hannunta zuwa madaurar zananta ita ce alhujz anan gurin wa alaiha izaru sufin tana dauke da wani kwarjalle na suf wanda aka yi da fatar dabobi kamar fata abinan zane na gashi to da ta daura sai ta matse wasikar a jikin shi da aka duka ga lalaman da za su yi sama sama ba abin da za su samu da ta ji kalmar cewa za a yi mata tsirara he an fidda wasiƙa tana meka hannun daurar zananta sai ta zaro wasiƙa sai ta meka wa aliyu kan abi talib a wannan riwayar kenan a wata riwayar kuma cikin kitsanta a nan ta kitse wannan wasiƙa duka riwayar guda biyu a kunta ko dai a cikin kitsanta ko a maɗauran lawurjanta fa akhrajat sai ta miƙo wasiƙa fa ataina annabiyya sallallahu alaihi wa sallam muka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muka miƙa mai wannan wasiƙa fa qala umar sai umar dan khattab ya ce khana Allah wa rasulahu wal mu'minin da aka karanta wasiƙar aka ji abin da ke cikin wasiƙar umar ɗan khattabi bai jira manzon Allah ya hukunci ba sai ce wannan mutumin ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah ya ci amanar masu imani kuma har ya gama yanke hukunci kenan ko khana Allah wa rasulahu wal mu'minin yace dani abrib unuqahu barni in sara wuyan shi ba bukata sai an mai mukami an bashi hauni shi da kansa ya daga kanshi ko ya nada kanshi kawai a bani dama yanzu in tsara in cire kanshi wa qal shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi kuma komai sannu a hankali cikin hikima sai manzon Allah ya tambayi Hatib yace ma hamalak me yasa kai wannan fa qala sai yace ma bi illa an akuna mu'minan billahi ba ni wani abu da zai hana ni in zamanto mai imani da Allah maɗaukakin sarki ko ba abin da ya sa na aikata wannan sai cikakken imani da Allah maɗaukakin sarki wa aratu an yakuna li indal qaumi yadun abin da nake da bukata shine in samu wani matsayi tsakani na da quraishawa aratu an yakuna bi ko an yakuna li indal qaumi so nake kawai wajen quraishawa yadun in samu wata dangantaka in samu wata kofa da za mu kulla dangantaka tsakanina da ƙuraishawa yadu ine wata baiwa wani abin kirki da zan musu wanda zai zamanto ni nake bin su bashi suna da bukatar su biya ni yace kawai abin da nake da bukata kenan qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaka ya Umar yace kai Umar yace wallahi Hatib ya faɗi gaskiya gaskiya ya faɗa wannan kalmar da ta fito daga bakin shi gaskiya ne awalaisa qad shahida badran ta nake ya halarci badar haka manzo Allah tambaya awalaisa qad shahida badar ta nake ya halarci badar sai yace la Allah ittala ilaihim yace ai tabbas Allah ya duba zukatan mahalantan badar duk wanda suka je yakin badar sai da Allah ya auna zukatan su ya caje ya auna ta ko ina ya kalle ta sai yace i'malu ma shi itum ku yi duk yadda kuke so faƙad wajabat lakumul janna ya ce aljanna dai ta zama tabbas a gare ku da haka kowa ya je badar duk abin da ya aikata komai bakin cikinka komai damuwarka dan aljanna ne faqad wajabat lakumul janna fadama'at aina umar idan umar dan khattabi kawai sai suka farke da hawaye wa qala sai yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa su ne mafiya sani na mu kuma cikin hadisi shi Hatib ibn Abi Balta'a yana daga cikin waɗanda suke sun musulunta kuma suna da gaskiyar imani cikin musulunci to amma dai shi ba ba ƙuraishe ba ne zama ne ya kahe cikin ƙuraishawa waɗanda suna ganin kamar ya yi bauta a jahiliya kafin zuwa musulunci da haka sai ya zamanto yana da abokan ƙawance wata ƙabila da namanta ta amma da ƙarshe sun ƙulla ƙawance da shi da azubair ibn al-awwam shi yasa da za a tura karɓo wasiƙar sai manzon Allah ya ce a tura da Azubair ibn al-Awwam abokin shi ya tabbatar da abin da abokin sa ya aikata tun da sun karɓo wasiƙa tare to zancen a ce dan bai da kowa bai taso ba dan haka abokin sa ya zama to sheda aka tura su karɓo wannan wasiƙar ta ya musulunta yayi gaskiya cikin musuluncin shi to amma da za a iyo kaura kusan dukkanin abokan manzon Allah sahabban shi yan garin Makka ne wanda zai fito ko da ya fito ya bar matarsa ya bar 'ya'yan shi ba a rasa kuma wansa ko kanansa ko babansa ko ɗansa wanda yake yana da guntun kafirci kuma zai kula da dukiyarsa zai kula da 'ya'yan shi ko da akwai wannan gabar ta addini ya bambanta amma za su tsare mashi dukiya to shi hatsib ya bar matansa ya bar 'ya'yan shi ya bar dukiyar shi ba wanda zai tsare mashi to sai yake ta tunanin me zai samu ƙurishawa su mai gadin dukiyar shi tare da ya san ba za a canja hukuncin Allah maɗaukakin sarki ba to ya aka zo za a taho fatahu makka ka'idar manzon Allah shine duk yaki idan zai tafi yakan saka ya koye baya so a san yakin da zai ci dan haka sai ya ta kokari wannan yakin ma kar a gane zai taho fatahu makka har ya daga hannu ya yi addu'a ya ce Allah ina roƙonka ka rufe Qurayshawa labari na kar su samu labarin ina tahowa sai na zo dab da garin makka ta yadda ga tsoron manzan Allah ya shigo ga cikin tsoron bahiri aka aka yi ta yi duka labarin sai ya uya gare su hatsu sai gane fa babu ta inda ƙureshawa za su samu wannan labarin kuma ya san wallahi sai manzan Allah ya nasara a kansu sai ce bara in rubuta musu wasiƙa in na rubuta musu wasiƙa ko ba komai za su yi tsammanin akwai soyayya tsakanin ni da su sai Allah ya tsare min dukiyata da ƴaƴana da wannan soyayya da take tsakanin tunda bai san ba lokacin da za a yanke gaba da take tsakanin Qurayshawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rubuta wasiƙa yana da yakinin ko wasiƙar ta je hukuncin Allah sai ya faru a kai shi sai rubuta wannan wasiƙa yana rubuta wasiƙa aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ta fara tafiya shi yasa ita akan raƙumi aka tura akan doki shi yasa aka rike ta a wani rabatul khatin dan garin bai da nisa gunda aka da shi da an fito daga garin Madina amma dai an haur hanyar tafiya maka gurin bai da nisa aka risko aka karɓo wannan wasiƙa lokacin da Umar dan Khattabi ya tabbatar da cewa wannan mutumin yayi munafurci duk da a wannan hadisin ba inda ya ambaci munafurci amma sauran ruwayoyin da ba na cikin adabul mufrad ba sun faɗa ya cewa innahu munafiq ko qad nafaqa yayi munafurci ko munafiki ne sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ayyul ladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati sai kira da sunan masu imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani sannan kuma aka mai kashe abin da ya saba abin da ya aikata kaga kenan Allah ya yarda mai imani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda mai imani ne ko da Umar ya yi hukunci hukuncin Umar ba zai tada na manzon Allah ba ba zai tada na Allah madaukakin sarki ba manzon Allah ya amince da imanin shi a cikin yan aike da yake aikatawa ko yake aikawa wurin sarakuna shi ma an aikata Hadib ibn Abi Balta'a wani lokaci manzon Allah ya tura shi wajen muqawqas da ya je wajen muqawqas sai manzon Allah sai wannan shi sarkin sai ya ce a kira mai Hadib ibn Abi Balta'a sai ce ka ce kai ɗan saƙo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai da gaske ya ce kuma ka yi imani shi annabi ne ya ce na yadda shi annabi ne ba ni da shau sai ce me yasa lokacin da mutanen shi za su kore shi ya bar garinsu kuma har ya fito yake gaya wa garin cewa lalle ba inda yake so a duniya kamar wannan garin me yasa bai roki Allah madaukakin sarki ba ya taimake shi akan mutanen in annabin gaskiya ne me yasa ba ba shi wannan taimakon ba kaga a matsayin dan aike aka ma irin wannan tambayar akwai ruda kai kenan ko to shi yasa in zaka yi aike zaka aikata jakada lalle ka san wanda za a aika hadu sai kallon yace kai ma ina da imani kirista ne yace kwarai da gaske kuma kai imani da annabi isa yace kwarai da gaske yace amma ka san an shirya wa annabi isa tubbu za a kashe shi mutane sun mai da fifi a daki kuma sun ritsa ta yadda wallahi kashe shi za su yi banda Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi ya ce ƙwarai da gaske ya ce me yasa bai yi addu'a ba shi ma Allah ya hallaka mutanen shi irin yadda ka ce manzan Allah ya addu'a ya hallaka mutanen shi sai sarkin ya yi shiru ya ce an ta hakim min rasulun hakim wallahi kana da hikima kuma annabin da ya turo ka mai hikima ne tunda ita ce an sa daidai da abin da ya dace da yanzu duk zagaye-zagayen da za ka yi ba zai maka amfani ba to shi yasa wani lokacin al'umar dan khattabi yake cewa a'rafil ashbaha wan nawair in kana so ka zauna lafiya to ka san abubuwan da suke kama da juna suke kamantaccena da juna alƙalai yake gayawa da haka idan matsala ta fito ku ce wannan ta yi kama da wannan sai ku auna ta akan wannan wannan ta yi kama da wannan sai ku auna ta akan wannan yanzu kaga wani abu yayi daidai da annabi isa irin abin da yayi daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada labari sai ya gamsu cewa lalle mai imani ne to amma ga hafifa ya bar garin maka ya bar garin madina an mai tuhuma akan imaninsa ya tabbatar da imanin shi kuma ya isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ina makara da yana da shekara 65 a shekara 30 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karɓi rayuwar shi daga cikin hikimar aika yan aike mun faɗa cewa Zubair ibn al-Awwam abokin kawancansa ne tun a jahiliya da aka to in ana tuhumar mutum wani lokacin babu laifi a sa amintattu na kusa da shi a yi binciken tare da su alaƙar sa su shine lalle za su yi ƙoƙarin kare mai haƙƙi kar a ce mai mutunci a mai adalci a wajen binciken in ku suka tabbatar da cewa wane yana da laifi iri kaza to lalle duniya za ta yi da yana da laifi iri kaza ba a zalunce shi ba to shi sa lokacin a AFCC idan za a tuhumi mutum babu laifi idan a ma'aikatar akwai ɗansa ko ƙanan shi ko yayan shi babu laifi a haɗa da shi a cikin bincika in bincike tabbatar da cewa tabbas akwai laifin shi ciki ɗansa ya rubuta ko babansa ya rubuta duniya ba na ji za ta zarga ta ce ai siyasa aka yi ko shuna ne aka mai ko to wannan ita ce hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na haɗawa da Az-Zubair ibn al-Awwam a cikin ‘yan aiken da za su je karɓo wasikar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da labarinta. Wani lokacin a zamantakewa mutum zai iya yin abu yana tsammanin lafiya kalau ne abin zai ɓuya amma ba zai ɓuya ba. Yana da yaƙini wasiƙarsa kamar za ta je wajen ƙurashawa amma ba za ta canja ƙaddara Allah maɗaukakin sarki ba. Sai Allah ya hana wannan wasiƙar ta je don a sake auna imanin masu imani ko Allah ya ba da labarin imanin masu imani kuma a nuna cewa lalle mutane su tsaya da gaskiyar imaninsu a nan kariya take abinda ƙurayshawa za su yi mai ba za ta kai abinda Allah madaukakin sarki zai mashi ba kuma wannan wasiƙar an rubuta ta ne fi kusan shekara ta takwas ko ta tara da hijira to tsawon shekara takwas da aka yi wannan iyalan nasu a hannun wa suke a hannun Allah madaukakin sarki kariyar su take don haka da ya ƙara yin haƙuri da Allah madaukakin sarki zai ci gaba da ba su kariya da abin da ya ba su sai kuma abin da Imam Bukhari ya kulla babin saboda shi kaga shi Umar ɗan Khattabi ya yi gaggawa cewa ya ci amanar Allah da manzan shi, amma Allah ya yadda cewa ba a ci amanar shi ba, manzan Allah ya yadda cewa ba a ci amanar shi ba. Amma Umar ɗan Khattabi yana da tawili wajen ce mai munafiki ko bai da tawili. Akwai abin da ya dogara a kan shi? Ya ce mai munafiki? Na'am. ya rubuta wasiƙa ba da sanin manzon Allah ba kuma sallallahu alaihi wasallam kuma akwai tona wani sirri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wasiƙa in yasa Umar ya kirahi da cewa munafiki ko ya kirahi da cewa ya ci amanar Allah da manzonsa da masu imani wannan yasa kalmar munafirci bata dawo kan Umar dan Khattabi ba da haka kenan idan mutum yana da wani dalili na shari'a da ya dogara in ya ce mutum kafiri ko munafiki matsawar wannan dalilin na shari'a ne ko da wannan yana da uzuri a wajen Allah to kai ma kuma kalmar kafircin ba za ta dawo zuwa ga wannan mutumin din ba sannan matsala ta gaba da za mu samu a ciki shine hadisin ya sake tabbatar mana cewa dukkanin sahabban manzon Allah da suka halarci badar yan aljanna ne tunda manzon Allah ya gaya mashi cewa ba ka da labari Allah ya duba zukatan mutanen badar ya ce ku yi yadda kuke so an gafarta muku kuma lafiya ƙalafa suka rabu da Allah maɗaukakin sarki inda a cikin masallacin nan ne aka ce duk 'yan masallacin nan ku tashi an gafarta muku wata ƙilherawa ta canja gobe garin goma eh wasu za a ga sabbin zalunci wasu sabbin fituna wasu sabbin kaza za ta fita ta amata ai mu aljanna ta tabbata yanzu ma ana lalaman da ya aka kare ana wa'azin ana ana jan hankalin ana sa tsaro ana kaza da ya aka kare barantana aka ce an baka garantin gidan aljanna to amma su Allah ya leka zukatansu ya tabbatar da ko an ba su aljanna ba za su yi barna ba ko an ba su aljanna ba za su canja imaninsu ba tunda duka mutanen badar ba wanda aka baka labarin ya yi zina ko da mutum kwaya ɗaya ne a cikinsu haka suka tsare imanin ya sa ce la'allallaha ittala'a ilaihim faqad a'malu ma shi'tum faqad wajabat lakumul janna sannan daga cikin mutum idan ya yi kuskure babu laifi ya karɓi kuskuren shi a tare a take da manzon Allah ya gaya mashi cewa a'a ai wannan mutumin Allah ya karɓi hanzarin shi ba munafiki ba ne sai umar ya karɓa ya ce zugadansa idanunsa suna zubar da hawaye ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam umar ɗan kafa bai ganganci yayi ilimin wane munafiki ne ko ba munafiki ba ne yana hannun Allah sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan duk yadda hukunci ya kai zafi ko matsala ta kai zafi cikin haƙƙin wanda ake tuhuma a bahi dama ya tofa albarkacin bakin shi inda a yanzu ne najeriya ta kulla za ta yi yaƙi da wata ƙasa ka tona asirin yaƙin ka tura mashi ka tura waccan ƙasar mana ji za a saurare ka in aka kai ka kotun sojoji mana ji za a saurari wata magana kawai killace ka za a yi ko a sa harbi a harbe mutum an gama amma duk da wannan abin da ya sai da manzon Allah ya bahi dama aka saurare shi to ka'ida a tsarin shari'ar musulunci duk girman laifin mutum ana saurara a ji hanzarin da zai zo da shi in na karba ne a karba in ba na karba ba ne akwai hanzari a bashin hanzari ko a ja mashi kunne wallahu ta'ala a'lam ban sani ba ko akwai wani darasi da wani hango a cikin hadisin wanda ban faɗe shi ba ko babu mu dora na
kar ake gaggawar yanke hukunci ake bi sannu a hankali yayi daidai na babu man qala li akhihi ya kafir babu mutumin da yake ce da dan uwan shi ya kafir ko ce da dan uwan shi ya kafir mun wuce kusan makamantan wannan babukan a baya hadathana isma'il qala hadathana malik ana abdullah ibn dinar an abdullah ibn umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي أيما رجل قال لأخيه كون متن يأتي دان وانشي كافر كي كافري فقد باء بها أحدهما للي ينسو يا أوكي ونن كلمة ko wanda aka gaya wa ya zamanto kafiri ko wanda ya faɗi wannan kalmar ya zamanto kafiri din hadathana sa'id hadathana sa'id ibnu daud qala hadathana malik anna nafi'an hadathahu أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال للآخر إن يتي دايا كافر كافري فقد كفر أحدهما تبس ينس يا كافرتا إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق in wanda ya ce da ɗan uwan nashi kafiri ya yi gaskiya to lalle wanda aka gaya wa kalmar ya kafurta wa illam yakun kama qala lahu in ko ba kamar yadda dan uwan nasa yace ba faqad ba allazi to haƙiƙa ya koma da wannan kalmar allazi qala lahu wanda ya faɗi wannan kalmar bil kufri da wannan kafirci in wanda aka faɗa ba haka kalmar ba yake to shi wannan din ya koma da kafircin a karan kanshi Allah ya tsare mu malamai suka yi ta tattauna akan wannan kalmar ko da fa kafircin ba zai tabbata ba kan mutum to kalma ce da shari'a take horo a kanta kar ya zama to muna faɗinta a bakunan mu lalle mutane suke taka tsantsan wajen furta wannan kalmar ta kafirci ga ƴan uwansu wasu malaman kuma suke kallon kamar Imam Bukhari yayi wata hikima mai kyau wajen kulla wannan babin tare da ta yi magana makamanci shi a bayan shi a wannan bayan hadisin na Hatib ibn Abi Balta me ce hikimar da yasa Imam Bukhari ya kulla shi a bayan shi wa alaikum assalam yawwa eh na'am eh to me hikimar kullahi a bayan wannan babin mu sahabiya ce da sahabi munafiki ya tabbata ba munafikin bane me kuma hikimar kulla babin wani ya ce da wani kafiri a bayan wannan babi din bal ya qul khairan aw la yasmut to kai kokari na'am wa alaikum assalam Na'am. Munafirci ya fi girma a kan kafirci. Na'am. Eh. Gaskiya ne, azabar munafirci ta fi ta kafirci, shi yasa kafirci ya zo bayan munafirci? akwai wata latifa idan malamai suka ce latifa abinda ba za ka iya ganin sa a zahiri ba sai kai amfani da kwakwalwa sosai wasu malaman haka suka kalla suka ce hikimar Imam al-Bukhari ta kulla babin a bayan wannan ke sai an yi na'am na'am na'am eh duk haka ne duk mun faɗa amma me hikimar kulla shi a bayan wannan din na'am yawwa
amma sai ya bayyana ba munafikin bane na'am
to to suwa ya kace musu kafirai ba kafirai bane a wai satar amsa ce nake baka yawwa na ba da likit har guda biyu fa a tambayar ta na'am wa alaikum assalam eh na'am na'am eh ta yi makomarsa ɗaya ce har ɗaya ma ya fi ɗaya tsanani kamar da malam sani ya faɗa to wallahu alam to malam bara mu rufe da kai na'am akwai akwai cin fuska da muzantawa littin fuska ce kamar da muka wuce a baya ko na wallahu ala malamai suka ce akwai latifa mai tsanani ko boyayya da imamul bukhari ya amfani da ita yanzu umar dan khattabi ne suka zauna da hatib ibn abi balta'ata kuma ya san halin shi kuma ya yi hukunci a kansa ya yi kuskure kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna kuskuren shi akai wannan hukunci to ya kuma mutanen da ba su zauna da sahabbai ba za su yi hukunci akan sahabbai yanzu sahabi ne hukunci akan sahabi ya yi kuskure kuma aka ce mashi wannan dan badar ne yana daga cikin dalilin nuna kuskuren shi to ya kuma waɗanda suka halarci badar ɗin gaba ɗayansu da sauran wanda ma suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan shi'a sun haɗa su sun bai hukuncin cewa ga baki ɗayansu kafirai ne to idan sahabi zai ce musu dan uwansa yayi kuskure ya wanda ya zo a bayan su kuma zai fada yayi daidai haka ne ko haka bane ba malamai suka ce kamar latifar da Imam Bukhari ke magana akan shi idan Umar dan Khattabi zai wa sahabi hukunci yayi kuskure ya wanda ya zo can daga bayan su zai hada su gaba ɗaya yan badar din da wanda ba yan badar din ba yace dukkanin su sun yarda kafirai ne kuma ya za a yi tsammanin samun daidai a gure shi ba za a samu daidai a gure shi ba da haka idan sahabban manzan Allah sun zamanto kamar yadda 'yan shi'a suke tuhumar su to 'yan shi'a sun zauna lafiya kan idan ba haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba ɗan shi'a da suke tuhumar su da kafirci za su ɗauki kalmar kafirci saboda tuhumar da suka wa sahabban ba tuhumar da suka wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu da haka kita ka tsantsan din da ya kamata mu yi wajen hukunci shine mu yi ta ka tsantsan wajen hukunta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da ta ka tsantsan din da zamu yi wajen hukunta junanmu dan ina ga hukunta junanmu kamar da sauki ka san nan na san ka na san motsin ka na san kwanciyar ka na san tashin ka inda yan dabaru ma da kake watakil Allah nuna min na gano ka ya waɗancan da mutanen sun yi zamanin su sun shuɗe kuma Allah da kanshi ya dabe su wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an ko والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين الذين تبعوه في ساعة العسرة لديكم آيوه ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يؤمنك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم لسورة آيوه دك ودنا الله يفتح ka rintse ido kuma ka kafirta su lalle wannan kafircin tana da nauyi inda ka yi karatun wancan hadisin Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa Imam al-Bukhari yake cewa babu shamatatil a'da'i babin da yake magana akan izgilancin akan abokan gaba izgilancin abokan gaba me matsayin izgilancin abokan gaba mutun yayi taka tsantsan kada abokan gaba shi su ga baraka shi barantana sama izgilanci ita ce shamata duk inda kake da mutanen da ba sa son ganin alkhairin ka ran da asara ta same ka zaka ji suna cewa to ba ga dai kokarin sa kuma sai mu ga abin da zai ran da ka fita ka tafka asara sai ka ji suna kuskus kus shikenan ai wayo ya kare yau dai ga hinan barayi sun biyo hi sun karbe kudin ba ga ta ƙarya to wadanni ne abin da ake kira shamata in kuma ka samu alkhairi za ka ga wannan abin ya tsune musu idanu ya dame su wannan idan kana da karfin imani da tawakkali haka ce ba komai kawai su je su ko ka ya kamata ka nemi kariyar ubangiji kar irin wannan abin ya same ka ina wa bukhari ta hadathana abdullah ibn muhammad qala hadathana sufyan an sumayyi an abi salih an abi hurairah anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana yatawawwazu min su'il qada'i yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman tsari daga mummunar qaddara haka manzon Allah yake roƙa Allah ina neman tsarin ka daga mummunar qaddara Allah in ka hukunta kaza mai muni zai faru a kaina Ubangiji ina neman tsari ka bani kariya. To kenan kaddara idan ana addu'a Allah yana canja ta. Haka ne? Ko ba ta canjawa? Inda ba ta canjawa da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba zai yi wannan addu'a. Da haka in mutum ya dage da roƙon Allah, ya dage da neman kusaci zuwa ga Allah, yana dage da kai kukan shi. babu abin da baya canjawa a wajen Allah madaukakin sarki yasa malamai suka ce ita kaddara ba karatun tu guda ɗaya bane ko da Allah ya rubuta ma idan kai addu'a Allah yana canjawa shi yasa da sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya fito da littattafai guda biyu a zahiri duk sahabbai sun zo su yace musu kun san wannan littafin da na dauko ko na menene suka ce Allah da manzansa kaɗai suka sani ya ce wallahi wannan sunayen in aljanna ne tun daga farko har ƙarshe wannan sunayen 'yan wuta ne tun daga farko har ƙarshe an rubuta an yi total ba canji manzan Allah ya koma gida da littattafan mala'ika jibril ya karɓa ya koma da su sabai suka ce to manzan Allah tun da an riga an yi total an ƙare kuma menene na aiki kenan kawai mu tafi kowa abin da ya ga dama mai higa aljanna ya higa mai tafiya wuta ya tafi eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu a saddidu wa qaribu fa kullum muyassarun lima kulika lahu saddidu kuke neman muwafaka a wajen Allah wa qaribu kuke neman kusantar Allah ku nemi muwafaka ku nemi kusanci ya zaka nemi muwafaka shine ka dage da addu'a Allah ya tabbatar da kai akan shari'a Allah ya tabbatar da kai akan daidai in ka tabbata kar Allah ya juya zakatanka shine neman tasdidi wa qaribu kuke neman kusantar ubangiji ta hanyar aikokin farilla da na nafilfil sai ce fa kullum muyassarun lima qad khuliqa ko lima khuliqa lahu kowa Allah zai hure mai abin da ya halicce shi domin shi da haka ko da Allah ya rubuta mutum ɗan wuta ne in ka dage da addu'a da neman kusanci malamai suka ce ana canjin suna wanda za a rubuta shi dan aljanna sai yayi sakaci kai da aka rubuta ka dan wuta he ka dage sai a yi muku canji ana transfer of service eh ko ko kuma aka yi transfer of residence ko eh ko ana swapping nan ya dawo nan wannan ya koma nan to ana yi kuma total din ba tare da ya canja ba dama abinda manzo Allah ya tabbatar shine total din ba zai canja ba amma a iya zaro wani daga nan ya dawo nan wani ya zaro daga nan ya koma nan gurin da haka to shi yasa yake neman tsaron ubangiji Allah ina neman tsarinka daga mummunan kaddara in ka rubuta zan mutuwar wulakanci Allah ina roƙonka ka sa in mutu cikin rufin asiri da shahada Allah in ka rubuta akwai kaza Allah ka canja min ya zama to kaza Allah in ka rubuta kaza zai faru Allah ka canja ya zama to kaza in an rubuta ka barawo Allah ka maida ni mai amana in an rubuta ni kaza Allah ka maida ni kaza su'ul qada'i manzo Allah haka yake neman tsari daga wannan mummunan kaddara wa shamatatil a'da'i yace Allah ina neman tsarinka daga izgilancin abokan gaba duk abin da zan yi abokan gaba su ga barakata su ga gajiyata Allah ka bani kariya akan shi yasa za ga duk mutanen kirki da wanda Allah ya ba su kwarjini ba sa fakaci watakil kuma sai aka hore su su kuma sai suka juya ma'anar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar tana da asali yawanci za ka ga wanda suka rabu sarauta ko gidan kuɗi ko kasuwa za ga galibi suna rike tasbih suna hailala suna tasbihi ko in ka tambaye su yasa su ce maka saboda mahassada ko ita ce ita ce dai ita ce dai kalmar shamatatul a'da'i kada ka yi abin da mahassada za su ji daɗi ko ka yi laifi Allah tona ma asiri amma ce rere wannan shamatul a'ada ne wani ba maki dan hali gare shi ko karamar zuciya gare ya dirka gidan mutane ya je kwartanci an kamo shi aka sama bula yan kato da gora da safe ai ba ta yi kyau ba ko to amma in kana addu'a ko da Allah ya jarrabe ka da laifin kuma sai Allah ya kaddara ba za a wulakanta ka ba ba za a ma ran ba sai Allah ya taimake ka sai Allah azarka ka da ba in ka dan dafe kudin mutane ke Allah rufa mu asiri ba za a gani ba har Allah taimake ka ka tuba ka samu dama kame da wannan abu to babu laifi mutum ya dage da addu'a kada Allah ya daga hamatar shi mahasala su jiware shi yana da kyau gaskiya sunna ce mai kyau sai dai wani lokacin kamar mukan canja wata sunna da aka gado dan ba mu san menene asalinta ba me ka ake cewa saboda mahasada ko saboda yan uba ko saboda abokan gaba e irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah karka bar ni in zamanto abin izgilanci ga abokan adawa ta wani abokan adawa kuma wannan na gida ne abokan gaba ne na arna abokan gaba ne na aiki abokan gaba ne na sana'a wanda ba sa kaunar ka nema baka san ma baka kaunar su ba Allah kar ya bari kai abin da zaka tozarta gaban su shine abin da addu'a take Allahumma inni a'udhu bika min su'il qada'i wa shamatatil a'da'i daga cikin shamata shine akwai lokacin da aka yi yakin Uhud an wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rauni da yawa an kashe kusan mutum 70 ina ji Abu Sufyan ya zo tsaya akan zukun a dutsen Uhud sai ya tambaye su yace afikum Muhammad sai suka yi shiru afikum Abubakar sai suka yi shiru afikum Umar suka yi shiru sai ya ce al-yawmu lana al-harbu sijalun yawmun lana wa yawmun alaina shi ya yi izgilancin da yake da bukata ku ‘yan waɗannan musulman muhammadu na cikinku ya maza Allah ce kar kowa ya ansa so yake ya ji meye abin da yake so ya tike a kai shi abubakar na cikinku ya ce kar ku ansa mashi umar na cikinku ya ce kar ku ansa mashi shi ne sai ce masa alharbu sijal sai ce dama haka yaƙi yake kama in kama ci yawmun lana wa yawmun alaina wata rana muke da nasara wata rana muke da asara kaga kenan an musu fatattaka a badar an kashe saba'in an kama saba'in yau su ma sun kashe mutum saba'in yawmun lana wa yawmun alaina sai manzon Allah ya ce to ku an sa mashi mun ji iyaka nasa iskilanci sai aka ce mashi to ga manzon Allah na cikin mu a zaune ga Umar na cikin mu a zaune kuma ga Abubakar na cikin mu a zaune inda ka yi kuskure sai ce katlana fil janna wa katlakum fil nar mu duk wanda kuka shiga he cikin mu yanzu nan suna gidan aljanna sun fara cin ni'imata kuka unwa muka kashe a cikin ku yana cikin wutar jahannama kuma nan ce kuma Allahu maulana wala maula lakum mu Allah na jibintar al'amarin mu ba wanda yake jibintar al'amarin mu sai ya fasata yadda kidokin sa ya juya da baya kenan izgilancin da ya zo yayi Allah madaukakin sarki bai bashi kofar da zai yi wannan izgilancin ba to irin waɗannan izgilancin shine da manzon Allah yake cewa kada a bawa abokan dama gaba dama su yi izgilanci akan shi musamman mu 'yan Najeriya mu ya kamata mu dagi kada Allah ba da kofar da za a yi izgilanci a kanmu e muna da sakaci da yawa muna da wasarere da al'amura muna da amincewa da arna da abokai zaman mu cikin ƙasa duk damar da Allah ba mu ba ta amfani su kuma za ka ga yaƙatta suke kuma tana kwacewa suke fara izgilanci akan wannan damar tamu wala ya kamata muke addu'a kada Allah yake barin abokan gabar mu suke samun damar da za su yi izgilanci a kanmu duk wanda ya kama za ka ga sun mai izgilanci sun mai iyaka abin da za mu yi kuma za mu taya su su kuma an nasu ya kama duk kuskuren su ba sa bari duniya su ga gazawarsa daga kuskuren shi to abin da ya dace shine kana matsayin mai imani kana matsayin musulmi kar ka bari abokan gaba su ma izgilanci ko suwa abokinka ko suwa shugabanninka izgilanci kana musulmi aka zagi sarkinka aka zagi ciyaman ɗinka aka zagi gwamnanka aka zaɓi shugaban ƙasarka aka zagi ministanka to kai me kake da akwai wa kai a cikinsu darajar wa kai a cikinsu ya za ka ware kanka ka ce ban da kai ya kamata kenan ko da akwai rahin jituwa tsakanin kai da su in wani ya yi to a ji inda kun farka ta kare kai iyaka kokari in ya so in kun dawo gida kuma sai a yi gyara eh a duk da mun kare ku a waje amma kuma kaza da kaza da kuka aikata ba daidai bane kuskure ne zalunci ne ya kamata ku gyara Allah ba mu ikon gyarawa din babu sarafa fil mal babin da yake magana akan wuce gona da iri wajen kisan dukiya hadathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an suhail ibn abi salih an abihi an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ألا يا أمن سيد أبو بوا قداؤك ويسقط لكم ثلاثا ينامك فشي أكا أبو بوا قداؤك يرضى لكم يا أمن سيمك أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا كبوتا مسا باتارد كن شركا با الله يا يد قوة أتكين كويما إما إبادة باتارد شركا با وأن تعتصموا بحبل الله جميعا Allah so yana so ya gan ku a dunkule tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kuna magana da murya ɗaya muryar musulunci Allah yana so ya ga musulmi kamar haka da haka duk abin da zai haɗa kan al'ummar musulmi su taho kan tauhidi su taho kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani abin da ake maraba da shi ne wa antu nasihu ko tanasahu Allah yana so ku zamanto masu nasiha gawa man wallahu Allahu amraku wanda Allah madaukakin sarki ya jibinta mashi al'amarinku duk wanda Allah ya dora masa nauyin saku akan shi to Allah yana so ku mai nasiha mecece nasiha fadin abin da ya dace a lokacin da ya dace da lafazin da ya dace ita ce nasiha ka faɗi abin da ya dace ga wanda ya dace a lokacin da ya dace kuma da lafazin da ya dace da haka kenan irin nasihar da za ka wa ɗanka ba ita ce irin nasihar da za ka wa mahaifinka ba irin nasihar da za ka wa abokinka ba irin ta ba ce za ka wa shugabanka a ofis haka ne irin nasihar da za ka wa shugabanka a ofis ba ita ce nasihar da za ka wa shugabanka ba to in ku haka ne ban isa in zagi shugabana ba a ofis gaba da gaba saboda zai take albashina to kuma kana nufi ya dace ka gaya wa gwamnan ka irin wannan maganar mai muni ko sama da hakan ta ya dace ka gaya shugaban ƙasar ka ko ya dace ka gaya wa wanda yake shugabantar ka a musulunci da haka to Allah yana so ku zamanto masu nasiha ga wanda Allah ya jibinta al'amarin su a hannayen ba wanda ya zaba da kansa ya zamanto shugaba ko sun zaba ba su zamanto ba sai da Allah madaukakin sarki ya amince to ababan a tausaya musu ne ababan a taya su jimami ne ko ba dan kome ba duk wanda yake shugabanta al'amarinmu an ce zai zo gaban Allah maɗaukakin sarki a cikin mari adalci ne zai kunde shi dan Allah lafiya kalau a taron alkiyama ma a ce a guje zaka ji ya al'amarin yake barantana a ce za a kawo ka cikin mari wannan ya kai abin da za a tausaya musu wani lokacin fa za ga in suka karɓi shugabancin wani ko bacci baya iya yi wani ya rintsa baya iya rintsawa wani dadin abinci ya daina ci wani ya zauna da iyayen shi ko da ƴaƴansa ya hira abin faskara yake wallahi ababan a tausaya musu wani lokacin sai dai idan baccin ya sace su ba su ankara ba suna zaune su ga suna gengedi amma su hirya su je su kan katifa su kwanta su kwanta su yi minjari babu wannan ranar gaskiya to kaga koda wannan kadai ya isa bala'i ya shiga tashin hankali to manzon Allah ya ce Allah yana so ya ga cewa mun zamanto masu nasiha ga shugabanninmu to kaga ce idan mun yi nasiha kan shamatatul a'ada nan kuma kai tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana gaya mana Allah yana so ya ga mun zamanto masu nasiha ga shugabanninmu alal aqalla idan ba za ka sa albarka a cikin abin da suke faɗa ba kada ka tsine musu ka ce barayi yan yaudara munafikai ne an ga wannan Allah ya muku kaza ya kamata ya zamanto mun canza lafazi fal yaqul khairan aw liyasmut ko fal yaktub khairan aw yamsik ko dai ka rubuta alkhairi idan a facebook ne ko ka rike hannunka kar ka rubuta ba za a ce ka rubuta ba kuma lokacin fa idan ka rubuta aka zo farautar ka duk dangin ku sai hankalinku ya tashi haka in ka faɗa aka ce a nemo shi da yawa hankali sai ya tashi ana ta kamun faɗa kuma waye suka san shi aje a bada hakuri to da ka yi hiru ka kutsa bakinka za ka zauna lafiya kan kuma irin abin da muke gaya wa shugabanni su yi barazana irin sadin wannan kalmar ita ce Allah ke kona mutane da ita wa har ya kubbun nasu ala wujuhihim ko ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim akwai abin da yake jefa mutane wutar jahannama su fada da karan hancin su banda abin da bakunan su suke girba musu wallahi wannan shugabannin da muke zaga muke fadar bakaken maganganun su muke kiran su mayaudara maciya amana irin waɗannan kalmomin fa Allah madaukakin sarki zai yi hisabi a kansu da haka ya kamata mu yi taka tsantsan mu san irin abin malambata ya kamata mu yi taka okay ya kamata mu yi taka tsantsan mu san irin abin da zamu ke faɗa akan shugabannin mu akwai hisabi tsakanin mu da waɗanda suke mulkar mu Allah zai mana hisabi mun yi nasiha ko ba mu yi ba Allah zai mana hisabi zagin da muka yi musu sun cancanta da wannan zagin ko ba su cancanta da wannan zagin ba wani da an ce shugaban kasa ya faɗi wannan kamar da an ce rabu da hi munafiki ai ya gama yaudarar mu to wata kalmar da ake gaya wa hatif ita ma sai ta dawo an yi magana a kanta idan ba munafurci ba ne kai ne ka kasa ganewa to za ku yi shari'ar munafurci kai da shugabanka in ka ce mai mayaudari ne za ku yi shari'ar yaudara kai da shugabanninka Allah maza mutum suke samu dace ba siyasa ba ce haka karatun ya zo shi na'am wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum wa yakrahu lakum Allah baya so muku Allah ya haƙi ƙila wa ƙala an ce na ce mun wuce wani hadisin ko to Allah baya son ka ce na ce in ba hujja ai haƙuri a kau da kai wa kasarata su'ali Allah baya son yawan tambaya wa ida'atil mali da wulaƙantar da dukiya Allah baya so ya baka dukiya yaga ka an bazarantar da ita حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن أمر بن قيس الملائي عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ابن عباس يفسر فإن الله مدوككين سركي وما أنفقتم من شيء فهو يخلف duk abin da kuka kashe to Allah madaukakin sarki zai kawo madadin shi wa huwa khairur raziqin shine mafi alkhairin masu azurtawa ko meye ka kashe to Allah zai kawo madadin shi me yasa Allah zai kawo madadinsa saboda shine alkhairin mai azurtawa qala sai Abdul Abbas ya ce fa amma fa sharadi fi ghairi israfin ba tare da wuce gona da iri ba in kaga ka kashe Allah bai gyara maka ba bai canja ba to ka kashe ni a inda bai canja ba saboda karka wayi gari ka ganka muloniya ka fatattaki kuɗi a wayi gari kana roƙon naira biyar ka ce to ai ga kuma Allah ya ce wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu to ka kashe shi ne yadda bai dace ba amma in ka kashe kuɗin ka yadda ya dace ta hanyar yadda ya dace Allah zai kawo maka madadin shi ina ce fi ghairi israfin wala taqtirin ba tare da wuce gona da iri ba ba tare kuma da ruko irin na mammako ba in kai wa dukiya ruko na mammako na masifa Allah na dora mata asara in ka kashe dukiya a gur da bai dace ba to Allah madaukakin sarki baya mai da irin wannan dukiya da haka kenan duk wanda Allah ya bashi dukiya in dai yana so ya mutu da rufin asiri ya tsallake wancan shamatatul aada izgilancin abokan gaba ya yi taka tsantsan wajen kashe kudinsa ya bi kudinsa sannu a hankali kuma ko yau da gobe ta nuna wanda suke taka tsantsan a wajen kisan kudi sun fi dadewa ba su tozarta ba wanda suka wa kudi kisan gilla suka wa kudi kisan reni suka wa kudan kidi kisa a keta reni wala da yawa za ga an keta su ba a zuwa ko ina za ga sun zamanto abin tausayi amma in sun bi sannu a hankali sun taka sai su dade ana damawa Allah ya samu dace babul mubazzirin babu masu almubazzaranci hadathana qabisa al hadathana sufyan an salama an muslim an muslim bin an abil ubaidin ubaidain qala an abil ubaidaini ko قال سأبت عبد الله بن الم سأبت عبد الله عن المبذرين na tambayi Abdullahi dangane da masu almubazzaranci su waye almubazzarai kala sai ce alladina yunfiquna fi ghairi haqqin sune masu kashe dukiya a gurin da bai dace ba in kana so ka ga waye almubazzari masu kashe kuɗi a inda bai dace ba hadathana arim حدثنا هشيم قال حدثنا حسين عن إكرمة عن ابن عباس ابن عباس يساكي سوى المبذرين قال سيتي المبذرين في غير الحق sune masu kashe kuɗi a gurin da bai dace ba masu yawan fitar da dukiya a gurin da bai dace ba gurin da bai dace ba suna ya tara ku watakil idan wani ya fidda kuɗin shi a gurin ya dace wani in ya fidda bai dace ba da haka ya danganta da waye ya kashe kuɗin da lokacin da ya fidda kuɗi a ba misalin kashe kuɗi a gurin da bai dace ba ma misali biyu ko uku bikin gani na'am na'am da haka yanzu a kashe kuɗi a kashe kuɗi a gurin da ya fi wannan abin muhimmanci na'am na na bal harkar kallon bol ko ya kamata idan za a kashe kuɗi akwai abubuwan da sun fi bol da yawa muhimmanci a kashe kuɗi a wannan gurin ba a bol ba in ka fi dambalambalan kuɗinka a kan bol in Allah ɗora ma asara ba zai warware maka ba wannan asara za ta bi ka na in an zo biki mutane suna liƙe su watsa kuɗi ko wannan watsa kuɗin bai dace ba a yi taka tsantsan na wani na jana cewa sayan data ko? eh sayan data a waya ba ya danganta da mai kai da data inda ya kawai kake zagaye ina 'yan mata suke 'yan mata suke zagaye ina samari a yi hira wani akwai abin da bai dace wani lokacin kuma an ce har matan aure suna hira da abokansu a cikin whatsapp da facebook tare da cewa kuma suna da mazajen aurensu kaga wannan datar ƙarshen asara da almubazzaranci da munafurci ta haifar musu ko da cin amana Allah ya kiyaye amma wanda ya amfani da data wajen kallon abin da zai dace wajen karanta abin da ya dace wajen yada abin da ya dace ba tare da ƙarya ba wannan ba za ta zama mai asara ba na'am na'am garaya da gidan dambe wannan duk abubuwan da basu dace bane ba na'am da me kuma waɗannan fa duk abin da muka yi ittifaki ne akan su fa ni so nake a kaman abin da muke ganin kamar ba kisan kuɗin bane kamar ba almazancin bane kuma almazanci yana faduwa cikin su ni su nake magana akan su na'am yawwa eh mutum ya kwaikwayi rayuwar da ya fi ƙarfin shi to ko da fa zai iya ta da kyar wannan abin almubazzaranci wani yana daukan albahin dubu ɗari kai kana daukan dubu talatin idan ya ɗinka rigar naira dubu ashirin ya cancanta kai in ka kirka ta dubu ashirin almubazzaranci dole a samu bambanci a rigar da za ku sa in ya kwana inji yana kuka a gidansa kai maka kwana to akwai almubazzaranci a ciki saboda inda za ka kasa shi anan ya fara shi yasa nake cewa to inda wani ya kasa in shi ado ne a gurin sa kai in kai zai zama to almubazzaranci kamar me kuma kamar ya je na'am akwai masu yawan zuwa umara ko to ita kai tsaye ba za a ce ba yawan zuwa umara laifi ne amma sai dai idan akwai wanda ya fi cancanta da kuɗin umarar musamman a cikin gidanka ko ƴan uwan ta karka ƴan uwanka ya kamata a ce su ka ba wannan kuɗin suka amfana ka je umara babu laifi akwai lada ka je umara akwai lada ka je umara akwai lada amma ya dace kake zuwa umara kana dawowa kuma sannan duk yan uwanka suna yawo a gidan haya suna yawo a wulakanta suna yawo a karanci ya kamata ta kuɗin umara ka haƙura ka ba wani ya jari ya kamata kuɗin umara ka sa wani fuloti ka ce to ga dubu hamsin a fara gini wani lokacin ya fi alheri a haka na'am eh eh kamar dafa abinci ya yawa a gida wannan abin almubazzaranci wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mata ya ce ku tsare mana dukiyoyinmu ku tsare mana dukiyoyinmu wata mata ta ce wa manzon Allah har abinci sai manzon Allah ya ce muna da wani arziki da ya wuce na abinci da haka ya kamata duk matan ma'aikata su tausaya wa ma'aikata wallahi wasu da kyar suke ta'adahe su takura kansu su siyo abin da suke lissafin zai kai su wata ana saura kwana ahirin da biyar idan gwamnati bata saba ba saura kwana biyar ana ashirin gwata ce maka komai ya kare sai ka ji mutum kamar an sauka mai da aradu to ya kamata a yi taka tsantsan wannan abincin a adana shi yana tsammanin zai yi wata a yi kokari a matsa abincin ya yi kwana talatin da uku zai fi jin daɗi wannan ukun da ya ƙari ke ma ba mamaki ya asaya maki yan kayan kwalliya da hoda da wake wake tsammani ba na'am na'am ma ma'aikata kaɗai ba gaskiya har matan yan kasuwa har matan masu aikin ƙarfi wai ina ganin ma'aikata kamar su da suke kan abincin su jaɓe lokaci ɗaya saboda haka suna ake wa ƙurar ƙarfi shi kuɗin kasuwa an ya gada mahaifiyo iyaka abin da yake tsammanin zai isa kaga mai aikin karfi da ya fata zai samu in ya samu ai in bai samu ba ai kaga hizan ta albar zan siyo bai taso ba in ya tahi so ya siyo daidai abin da yake ganin zai wadace gidansa almuhim dai almubazzaranci a dafa sama da abin da ake da bukata almubazzaranci ne wannan bai dace ba na'am kamar zakar masu kudi na'am idan ana adashen zakka haka bai dace ba mai kudi ya ba mai kudi ko ya ba dangin ba dangin A shi ma idan ita ya binta sai dauko ta sai ya dawo dangin B ne na azurta kanne na kai ka azurta kanne na kaga wannan akwai aiwa Allah madaukakin sarki wayo amma ba almubazzaranci bane sai dai fidda zakka ce a mahallin da bai dace ba a ba waɗanda suka cancanta da wannan zakka din kuma abu biyu ake duba a zakka ana duba ƴan uwantaka ana duba makwabtaka a zakka idan ka tahi gudda zakka ƴan uwanka da ba su da haƙƙin siyarwa a kanka wannan ya halasta a ba su cikin zakkarka sannan makwabtanka ya kamata su samu kannan mahaifinka kannan mahaifiyarka yayinka da kannanka wanda siyo su ba dole bace a kanka ya kamata su samu daga zakkarka makwabtanka dama da hagu gaba da bayanka ya kamata a ciccira a bada ƴan uwanka su sa albarka a dukiyarka makwabtanka su sa albarka a dukiyarka in ta yi nisa ka ƙara matsawa unguwarku ka ƙara matsawa ka ƙara matsawa in ta haɗe garin ku falin lahil hamdu amma karka kwashe zakka daga nan ka kai ta jibiya ko ka kai ta maiduguri ko ka kai ta ilorin kuma duk da mutane a gona mabukata hakan bai dace ba gaskiya wannan ya dace kuskure ne wajen fidda zakka ko da ba kira da almubazzaranci ba na eh kamar yaya eh eh eh babu laifi sai a tsakura musu wani kaso daga ciki amma dai kar a kwashe dukan a basu bisa tawilin da malamai suke tu khadha min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim ana karba wajen mawadatan su a maidawa mabukatan su to mawadatan musulmi a maidawa bukatan musulmi mabukatan yan uwa ko mabuka mawadatan yan uwa a maidawa mabukatan su yan uwa mabukatan yan gari su karba a gurin mawadatan yan gari duka ne min aghniyahum faturaddu ala fuqara'ihim amma kar a kwashe ta gaba ɗaya a kai ta wani gari garin da ka nemi dukiyar gurin da ka nemi dukiyar ya kamata a bada a ta kamar masu fidda zakar gona kayi noma a tsakanin fulani madadin ka kwashe amfanin gonar duka da zakarka ka ka gari ka bada su din da suke zaune da kai a rigage dan tsatsakura ka ba su to watakil sai su hana a yi barna idan sun gani ‘yan kawai da kuke tare da su madadin ka kwahe zakarka duka ka taho da ita da wanda suka taya ka aiki da wanda suke tsaron dukiyar ka su ma tsakura su baka in sun ga za a yi ma barna za su tarar da kai dama yana daga cikin hikimomin ba da zakka watakila abin da nake so in magana wajen almubazzaranci muna da almubazzaranci a wajen bikin suna ko wajen raɗin sunanmu muna da almubazzaranci a wajen aure muna da almubazzaranci a wajen bikin aure muna da kecere ne wani abun bai dace ba ina ba da shawara duk saurayin da ya tashi aure kar yayi akwatin da za a ba da labarinsa in kai akwatin da za a ba da labari almubazzaranci in kun tashi za ku wa 'ya'yanku mata kayan ɗaki kar ku yi kayan ɗakin da za a ba da labari musulunci baya su musulunci so yake rayuwar da za ka yi taɓata a cikin mutane ba a so ake nuna ka kake zamantowa abin zakka in kai wannan abin zakkar abin da yake nufi da zakka ka fito fili kai kaɗai ne a wannan fagen to wani lokacin Allah madaukakin sarki na ma jarrabawa ba ma yake Allah ya hore ma dukiya yana so kare ne ta kalallaba ta sai ka cecere ne ka iyo akwati talatin kowa yake faɗa a ce ai talatin aka yi turin atamfa ɗari kaza wallahi ba mamaki daga lokacin da aka ɗaura auren kuma daga lokacin Allah zai fara zazzage albarkar dukiyar sai Allah fara zarrabar ka ga dukiya ga zuriya an fara tara ga rufin asiri Allah yana janyewa sai ka rasa abin da yake maka daɗi wani lokacin babu daɗi iyaye su takura kansu su kashewa kansu kuɗi su ci bahi su yi kaza saboda su yi kayan ɗakin da za a ba da labarin shi wata kujerar na wallahi in ta zo ta zauna a ɗaki sai a yi wata ba a zauna a kanta sai ya rasa menene na birgiya hotels ma karewa lokacin kujerun da suke ajiya mutane na karafa ne fa karo karo haka ake ajiye ku a rasafin kuma ka zo ɗaki ɗaya da za ka zo ka an ce an caje ka dubu talatin ko dubu biyar ko dubu takwas a rana amma kujerar da za a je ma ta ƙarfe ce karo haka za ka zauna a kanta me suke da bukata kudinka suke da bukata to ya ke da ba wanda zai zo ya zauna a ɗakin ke ka kuɗi dan me ne kun yi kujera ɗari uku ɗari hudu a yi ta dubu talatin ta dubu arba'in ta idin nan in an samu ɗaki yan fararen kujerun nan na plastic eh god bless you god wallahi ni da gaske nake wallahi wallahi da gaske nake ni wallahi da mutum ya ci bashi ya sai kujera ya ajiye a ɗakin ish ya ci bashi ya kawo gado na alfarma ya ajiye a ɗakin ish babu laifi ya sai mai kakatifa da zanen gado a kawo kujeru god bless you a jera a falanta wanda ya zo ya zauna in ta mai god bless him in ba ta mai ba ya tafi da tsiyarsa mai kawo in ta mai ciwo ya kawo ta kushin ciyar aje gobe in ya zo sai ya zauna a kanta wallahi idan ba mu takura kanmu ba Allah ba zai sa an ba mu kyautata wa kanmu ba Allah ba zai kyautata mana ba in ba mu nema kanmu mafita ba Allah ba zai nema mafita ba wallahi duk kalmar da na faɗa akan aure ko akan maza ko akan mata har zuciyata wallahi da gaske nake dole mata sai kun daina takura kanku Allah zai sassauta rayuwarku dole maza sai kun dena wa matanku biyayya Allah zai sassauta rayuwar ba ruwan wallahi mutane ku yi ta sayan akwatin dubu arba'in kuna jera mata dukiya ba a bada zai canja yau sai a kashe dubu ɗari uku ɗari hudu a aure sati biyu ya bata kahi wata ɗaya ta fara zawarci tsakanin ƙarya da gaskiya kayan su bata a je dubai a sayo gado a sa shi in aka ce an fasa haka za a ganyi kabar kabar kabar an ɗako shi a kan baro watakila kuma da kyar zai koma daidai an siyo dubu ɗari uku dubu ɗari aka sa sai da ana magana dubu sittin dubu saba'in wace irin asara ce da rahin tunani wala ya kamata ya zamanto muna taka tsantsan a rayuwarmu Allah idan ba mu daina almubazzaranci ba Allah ba zai shi kuma dai ga hadisi muke karantawa duk wanda kaga ya kashe dukiya Allah ya maida masa to ya kashe ta ne inda ya dace in ka kashe kaga ka shiga halin kunci ka kashe ta ne da bai dace ba shi kuma Allah baya canja manzon Allah baya fadar ba daidai ba ma kazaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ma akhta rasulullahi wallahi manzon Allah bai kuskure ba da haka in kana so Allah ya sa albarka a dukiyarka ka yi taka tsantsan wajen yin abin da ya dace idan garinku suna gasa a kashe miliyan a aure idan an yi da dubu ɗari auren zai ɗauri za a zauna lafiya ka yi ƙoƙari Allah ya ba su albarka a cikin zaman gidan miji kuma duk abin da aka yi a aure iyakarta matar ta je ɗakin mijinta ta zauna in dai ta je ɗakin mijin ta zauna an gama mai surutu kwana ɗaya ne biyu da an yi wani abin can za a koma uku da an yi wani abin can za a sake kaɗawa kai dai ka yi ƙoƙari ka yi don Allah ka yi daidai da abin da zai sa daidai da rayuwarka Allah mun faɗa duk wanda yake so ya yi aure irin da suna har yanzu majalisin ahiri yake in kana so ka aurar da 'yarka a ɗauri na sunna ka zo a haɗa ta da yaran da zai aure ta aure na sunna ayi addu'a Allah ya ba su zama lafiya idan manzon Allah zai daura aure da ayoyin alqur'ani auren ya dauru idan zai aura da zaure da zaure na barin karfe na bakin karfe auren ya dauru babu abin da zai hana a aurawa dan yan fawa da 30 ko 40 wannan budurwa ce ko zawara ce babu abin da zai faru wallahi wallahi in an yi surutu na kwana ɗaya ne ko kwana biyu ne in an yi ɗaya biyu uku ta zama sabuwar sunna wallahi ita za a rayu a kanta babu abin da zai hana mutane su sausasa wa kansu Allah ta sa musu ku zuba da kuntata wa kanku Allah ci gaba da kuntata muku mai kamfanin atamfa ba zai daina ba mai kamfanin shadda ba zai daina ba mai kera abin nan akwatin aure ba zai daina ba sai kun daina saya in kuna sayin ta dubu talatin zai ta dubu arba'in in kuna ta dubu arba'in zai ta dubu hamsin in kun yi ta dubu hamsin zai ta dubu sittin in kun sai ta dubu sittin zai ta dubu sittin wallahi ba zai daina ba sai kun daina wa in uttum udna in kun dawo za mu dawo da ku da su wallahi ba za a ga wanda zai kure wasu ba in gasar ku sayan waya wallahi in suka fara yi tun daga wan sai an je 11 yanzu ana smart 11 take kowace ce apple 11 ko na iphone 11 ko yanzu ana iphone 11 cikakken tim kenan tun daga dan gola har zuwa mai cin kwallo cikakken wallahi sau daya kuma kuka saya kudin su zai karu don haka sai mutane sun sausauta wa rayuwar su Allah madaukakin sarki zai sausauta musu in kaga ka kuntata Allah ya ki mai da ma kai almubazzaranci ne ina ga mu kwana anan abinda muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin
yan uwa da suke da matsaloli da kuma bukatu a wajen Allah madaukakin sarki suna da bukatar da majalisin da yan uwan su sa cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo musu dauki cikin waɗannan bukatu nasu da su da sauran al'ummar musulmi wanda suke cikin halin kunci ko suke da bukata ta alkhairi a wajen ubangiji ubangiji Allah ya ba wa kowa mafuta Allah ya bashi abin da yake nema na alkhairi wanda yake akwai jarrabawa cikin abin da yake nema Allah ya canja mai da abin da yake wannan alkhairi masu neman aure masu neman buɗe cikin kasuwa masu neman karatu masu yin jarrabawa Allah ya haɗa kowa da alkhairi cikin rayuwar shi assalamu alaikum mala ya halatta mutum ya ɗaure 'yan akuyoyi idan kirsimasa ta zo ya fitar sa a lokacin wallahu da ala alam abin ba shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk